الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمنا جدد godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da ya dasa ya kaji rayuwar mu zuwa daidai wannan lokacin mai ba mu iko domin wato dawowa don gudanar da wannan tafsiri da muke a daidai wannan lokaci a yau muna laraba takwas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 447 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu miladiya 25 wanda ya daidai da 25 shekara ta 2026 ya fi gudu wannan eh ya fi gudu to alhamdulillah to insha Allah ta'ala za mu dora jiya mun kwana ƙarshen aya ta 33 cikin wannan sura mai baka suratu sa'ad yau kuma za mu tashi kan aya ta 34 muna roƙon Allah agajinsa a wajen abin da za mu bayani da abin da za mu fassara insha Allah Allah rahmatu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala karfatan na sulaimana hakika mun jarrabi annabi sulaimana alaihi salam wato wato da fitina muka jarrabe shi jarrabawa Allah ya ce wa alqaina ala kusihi jasadan muka jefa akan gadansa na sarauta wato jasadan gangan jiki sun ma'ana ba sannan ya koma zuwa ga Allah ya kankan da kai a wannan aya tana maganar jarrabawa da Allah wa annabi Suleiman a cikin harkar mulkinsa akwai maganganu a yawa yawan kisosi da malamai suka kawo hatta a cikin littattafan tafsiri kisosin malaman tafsiri sun ce wannan isra'iliyar ne a kamar a ce an yi amfani da wata baiwarsa ta ha'inci annabi suleiman ta ɗauke zobansa kuma zobansa mulkinsa jikin zoban yake so da aka ta ɗauke shi ko kuma ya shiga wanka aljani ya zo sace zoban ya zo da kamar annabi suleiman ya zauna a gadon sarautarsa ya yi ta yin shari'a da barna to duk wa'annan malamai suka ce gaskiya wa'annan maganganu maganganu ne wanda ba su da inganci isra'iliya ne yawa yawansu a kusan abin da aka fi dogara a kansa wato shine wato kissa da ta zo wato wadda malaman hadisi suka kawo ta a cikin hadisin abi huraira Allah ya da shi wanda za mu karanta wayannan kisosi duk da muka saba ji cewa shaidan ya sace zoben annabi sulaimana kwana da kwanaki ya zo kuma dama mulkin a zoben yake to kaga wannan daga ji wannan kisa ce wadda bata inganta ba a ce annabin Allah manzo a ce wani shaidan ya samu iko a kansa duk da isma da Allah ya masa malamai suka ce wannan bai yiwuwa malam yake cewa wato alkali abu iyad yake cewa da wasu daga cikin muhakkikun suke cewa la yasihu ma naqalahu al-ikhbariyuna abinda malaman tarihi yawanci suka rubuta a cikin littattafan su wayannan maganganu duk ba su inganta ba min tashabbuh shaytan bi sulaimana wajen kamanta shaytan da annabi sulaiman wai bayan ya saci zobe ya zo ya zauna a gadon sarautarsa ya yi naɗi da saka kayan na annabi suleiman kowa ya zo ya faɗi yana gaisuwa yana tsamma annabi suleiman ne saboda haka shi kuma ya ta yin wato shari'a da barna ya ta yada wato barna ya ce wata salutihi ala mulki da yadda kuma wai shaidan ya samu iko akan mulkin annabi suleiman wata sarrufi fi ummati da yadda ya samu dama ya dinga tasarrufi da al'ummar annabi suleiman wato cikin wato wato harka na zalunci wato a cikin hukuncinsa malam yace wa inna shayatina su shaidanu la tasallatuna ala misli hadha Allah ba ba su yi ko akan haka domin su annabawa sakon Allah suke isarwa idan har za a ba ma shaidan dama ya samu iko ya rikita sakon da annabi zai zo da shi daga ubangijinsa kaga kenan ashe isman bata cika isma ba kenan malam yace wa qara sama Allah ta'ala al anbiya'u Allah ya kiyaye annabawa wato min misli hadha a irin wannan layin wallazi zahaba ilayhi muhaqqiqun wannan fitina da aka ce an jarrabi annabi Suleiman da ita cikin abin da malaman tafsiri suka tafi a kai suka ce anna sababu fitnatihi dalilin wannan fitina ma akar ja fi sahihaini shine hadisin da wato Imam Bukhari da Muslim suka fitar hadisin Abi Hurairah Allah ya yarda shi inda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qala Suleiman annabi Suleiman cewa la tufannan lailata ala tis'ina imra'atin yana da matansa ɗari ba ɗaya sai ya ce wato yana da matansa guda ɗari ba ɗaya sai ya ce yau sai ya zaga kan duk matan nan ya kusance su wannan shauƙin addini ne ya kama shi wannan kuma a babin jibilla na ɗan adam yadda Allah ya halicci ya haihayi ya hauhayi jikin ɗan adam mutum zai iya irin wannan gurin saboda shauƙin addini yana da matansa casa'in sai ya ce du matansa nan yau sai ya zaga ɗakin su kuma kowace mace dai ɗakin sai ya kusance ta kuma kowace mace sai ta ɗauki ciki sannan kuma kowace ɗa namiji za ta haifa sannan kuma dukkan wa'ina ‘ya'ya maza za su yaki don ɗauka addinin Allah amma aka ce sai shaidan ya mantar da shi bai ce in Allah ya yarda ba kun ga ai wannan yana yiwuwa ko ga waƙiyan da ya faru wato tsakanin kidir da annabi Musa a inda annabi Musa ya ce masa idan kaga kifin nan ya samu ya koma ruwa ka tuna min shi kuma ya manta lokacin da kifi ya samu rai ya tsalle ya koma kogi ya manta har sai da annabi Musa ya ce masa kawo mana abincin mu ci ya ce wannan tafiya ta wato mun tafiya ce mai tsawo kuma akwai gajiya a cikinta da kallaki na min safari na haza na saba me ya ce a ƙarshe da ya ce ai na manta a gurin da kogunan nan guda biyu suka haɗu a nan kifin ya samu rai ya tsalle kuma ya koma ruwa ya ce wa ma an sani hu illa shaidanu ana zukurahu babu wanda ya mantar da ni na turo ka ban sako in gaya maka in kifi ya rai sai shaidan in kifi ya samu rai ya koma ruwa wato sai shaidan malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki shi yake da tasarrufin mantuwa da tunawa wato dangane da dan adam to amma saboda ladabi idan ka manta abu abu mummuna sai a jingina wa shaidan abu kyakkyawa kuma sai a jingina wa ubangiji amma dukkan Allah shi yake tasarrufin komi saboda haka shaidan zai iya mantar da mutum to shine malam yake cewa wato wannan hadisi na Abu Huraira shine hadisin da malamai suka fi dogaro da shi wajen fassara wannan aya da Allah yake cewa wa laqad fatanna Sulaimana hakika mun jarabi annabi Sulaimana wa alqaina ala kursiyi jasadan muka jefa gangan jiki wato akan gadonsa ana nufin gadon matarsa gadon matarsa domin da yayi wannan bakance cewa yayi rantsuwa du zai bi dakin matansa da daddare mata 90 kowace kuma zai je ya kusance ta kowace kuma za ta dauki ciki sannan kuma kowace za ta haifi da namiji kuma kowane zai zama wato wato barde wanda zai yaki na dauka addinin Allah to da Allah ya tashi a daren nan du ya bi matan nasa kowace sai da ya kusance ta kuma gaba ɗayan su bawa da ta ɗauki ciki sai mace ɗaya ita ma da ta ta haifi rabin mutum mun gane ko sai ta haifi rabin mutum to yanzu wannan aifuwar ne Allah yake cewa wa alƙaina ala kursihi jasadan sai muka jefo a kan gadansa jasaran gangan jiki wato babu sauran halitta yawwa babu sauran halitta sai aka jefo da rabin mutum saboda mi bai ce in Allah ya da ba Allah kuma sai ya rike wato wato wannan guri na annabi Suleiman bai cika ba inda ya ce an Allah ya da to da shi kenan Allah kuma zai yadda sai kaga duk matan sun dauki ciki kuma duk sun haifi yaya maza kuma kowanne ya zama barde ya je yaƙi da ɗauka addinin Allah to wannan magana ita malamai galibi suke faɗa ba wai aljani ne ya zo zauna a garansa na mulki ya dinka gudanar da sarautarsa ba to shine alkali abu iyad ya kama wannan hadisi da imam muslim da imam bukhari suka fitar hadisin abi huraira inda yake cewa annabi sulaimana ya yi rantsuwa yake cewa la tufanna lailata ala tis'ina imra'atin wallahi gobe na zaga ɗakin ɗakin mata na guda 90 a wata riwaya ala mi'ati imra'atin mata 100 kulluhunna ya'ti bi farisin dukkan su kowace sai ta yi ciki kuma sai ta haifi wato namiji wanda yake barde yujahidu fi sabilillah wanda zai je yaki dan dauka addinin Allah fa qala lahu sahibuhu sai wani da yake zaune a kusa da shi sai ya ce qul insha Allah ka ce in Allah ya ga dama aka ce falam ya qul insha Allah bai ce insha Allah ba fa tafa alaihin jami'an kuma ya zagaya duk dakunan su gaba daya falam ta hamilu min hunna illa imra'atun wahidatu babu wanda ta dau ciki sai mace daya wato ja'al bi shiqqi rajulin ita ma sai ta haifi rabin mutum malam yace wa aimul lahi allazi nafsi bi yadihi manzon Allah yace na rantse da Allah da raina yake hannunsa law qala insha Allah da annabi Sulaiman ya ce insha Allah la jahadu fi sabilillahi farsanan ajma'una da dukkan matan nan sai sun dauki ciki guda 90 nan ko 100 kuma duk sai sun haifi yaya maza kuma kowa sai ya fito wato barde wanda zai yaki dan dauka addinin Allah kuma kowa sai ya yaki wakila aqalal ulama malamai suka ce wato washaka huwal jasadu allazi alqa ala kusihi suka ce to wannan da Allah yake ce mun jarabi annabi Sulaiman mun jefo gangan jiki akan gadansa suka ce to wannan tsagin jikin wa shauku wannan tsagin jikin huwal jasadu ladhi wato ulqiya ala kursi shine gangan jikin da aka jefo akan gadan nasa wa fitnatahu wato min siyan mashiati menene fitina tasa da Allah ya ce mun mun fitine shi shine da ya manta bai ce insha Allah ba famtahana bi hada sai aka jarrabe shi fataba sai ya tuba waraja sai da shi yasa Allah yake cewa thumma anaba sannan ya dawo ma'ana ya tuba tunda yayi laifi bai ce in Allah ya da ba sai ya tuba wato kuma ya koma zuwa ga Allah wakila waɗansu malaman suka ce innal murada bil jasad allazi ulqi ala qusihi abinda ake nufi da gangan jikin da aka jefa a garansa annahu wato wulida lahu waladun an haifa masa da fajtama'at shayatin shaydanu sai suka hadu wa qala ba'dhum li ba'd sai wadansu suka ce in asha lahu waladun lam nanfakku min al bala'i yadda Sulaimanun nan yake sa mu aiki na bala'i yake sa mu aiki na wahala yake sa mu aiki ba ji ba gani muna gini muna tono muna nukaya ruwa muna fita masa abubuwa in har annabi Sulaiman ya haifi da namiji to wahalan ba za ta kare ba tunda zai samu magaji in ya samu magaji kuma ga wahalan ba za ta kare ba sai suka yi mitin wato saboda haka suka ce fasabilu na an naktula waladahu au nukhayyilahu abin da ya kamata mu yi mu kashe dan nasa ko kuma mu taba masa hankalinsa ya fito wato mahaukaci wato wato fa'ale mazalika suleiman annabi suleiman sai ya fahimci wannan wato ya fahimci abin da mitin din da su aljanu suka haɗu suka yi wannan mitin din fa'amara sahabu fahimilahu saboda haka sai annabi suleiman sai ya umarci girgije wato sai ya ɗauke shi ya ɗauki ɗan da aka haifa din fakana yurbi fi sahabi kaufan mina shayatin sai ya zama ana shayar da yaron a cikin girgije saboda jin tsoron shaidan tunda shaidanu sun haɗu sun yi mitin cewa ko dai su kashe ɗan ko kuma su sarwatar masa da hankalinsa ya zama ɗan mahaukaci ne to annabi suleiman sai saboda jin tsoron shaidanun kar su samu tasiri akan ɗan saboda wannan mungun nufin nasu sai sa girgije sai ɗauki ɗan sai zama a can a sama ake shayar masa da ɗansa fa bainama huwa mustagilun fi ba'd muhimmati to wata rana hankalinsa ya tafi kan wani aiki ya shagaltu da wani abu wato is alƙazalikal wadudu mayitan ala kursiyi sai aka jefo masa ɗan nasa akan gadonsa a mace sai aka jefo ɗan akan gadonsa a mace fa atabahu Allah ala kufi min shayatin sai Allah ya zarge shi da jin tsoron shaidanu shi da yake da Allah a matsayin sa na annabin Allah manzan Allah wato bai riko wato da Allah ba wato sai ya riko da dabararsa wajen jin tsoron shaidanu kar su kashe masa ɗansa ya tafi da ɗan can aka je aka ɓoye shi a sama Allah kuma sai ba su iko suka je suka kashe ɗan a can aka jeho masa ɗan a kan gadansa to wannan shine Allah yake cewa wa alqai wato wa alqaina ala kursihi jasadan sai muka jefawa masa wato gangan jikin dansa akan gadansa kai su lam yatawakkal alaihi fi dalika domin bai dogara ga Allah ba bai ya dogara ga Allah da ya isar masa Allah ya ce mai tawakkal ala Allah fa huwa hazu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa wato fatana baha sai kuma annabi Sulaiman sai ya gane kuskurensa wastaghfara rabbahu sai roki gafaran ubangijinsa shine ma'anar wa anaba sai ya koma to mala yake cewa idan ka fahimci wa'annan kisosi guda uku da mu muka kawo wanda alal aqalla malam yace an yi kokari wajen istidlali da hadisi wajen fito da wa'annan kisosin wato ya fi dacewa a dogara da abin da ya zo a bukhari da muslim sama da sauran kesosin musamman ma kesosin da ake cewa aljini ne ya sace masa zobansa kuma zoban mulkin a cikin zoban yake je zauna a garinsa na sarauta ya ta yin abin da yi to wayannan kesosi dukkan soyayyacin isra'iliya ne wannan ita ne wadda alkali abu iyad ya kawo wadda take cikin bukari da musulun ya ce shi ne muhakkikun wato suke dogara da ita a wajen bada wato kisar wato jarrabar da allah ya ma annabi suleiman alaihi salam amma shi mai sawi a yadda ya kawo ta ya kawo ta da cewa wato da Allah ce wa karfatan na Sulaimana sai ce ibtalainahu mun jarrabe shi wato bi salbi mulki ta hanyar kwace mulkin sa wannan kuma shine li zawjatihi bimra'atin hawaha saboda wata mace wanda yaso wannan da kissa dai mu mu barta malamai sun su soke ta sosai Allah ya so shine ubangiji cewa alkaina ala kursiyi jasadan sai muka jefa a kan gadansa gangar jiki sun ma'ana ba daga nan kuma wato sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah ma'ana mulkin sai ya dawo gare shi wato shine wato ta hanyar da ubangiji ya jarbe shi ba ta hanyar dawo masa da zoben ba kamar da aka ce wai aljanu ya sa cikin ruwa suka ne suka ta bincike suka samu masa zoben nasa kala sai annabi suleiman ya ce rabbi gifili Allah ka gafarta min wa hamle mulkan ka bani mulki la yan bage li ahadin min badi wanda ba wanda zai samu irinsa koma bayana wato in banda ne innaka antal wahhabu ubangiji kai mai kyauta ne babu abin da yafi karfin ka fasakkarna la hurriha fasakkarna la hurriha tajri bi amrihi ruqan haythu absar na'am washaina kullu banna'in wa gawas na'am wa akarina muqarranina fi nasfat ubangiji yace wa sakarna ba kare ba Allah ya ce fa sakarna lahu riha tunda ya roki Allah ya bashi mulki irin wanda ba ta ba kowa ba Allah sai ya ce fa sakarna lahu riha sai muka hore masa iska muka bashi iska ta jaribi amrihi tana tafiya da umarninsa inda yake so za ta je ta rukha'an tana tafiya iska ce mai taushi babu kura babu diri babu wato hayaniya haka take tafiya a hankali shine wato rihal layyina iska mai taushi haisu asaba tana tafiya duk inda annabi Suleiman ya niyya wa shayatina kuma wato sakana shayatina kenan muka kuma hore masa shaidanu kulla bana'in suna masa kowane irin gini na mamaki shine ya banil abniyatal ajiba suna masa gini zai za su gina masa gini beni hawa ɗari ko hawa hamsin ko duk inda suke so ko su fafe masa dutse a yi ɗakuna a cikin dutse ko su yi masa gini a cikin ƙasa dukkan ini gini na mamakin shaidanu nan suna masa wagawasi kuma yakan sa su shiga cikin teku su nemo masa zinariya da lu'ulu'i da murjani da dukkan abin da ake so a cikin ƙasa wanda za a narka a ta ado da shi wato a cikin dakuna Allah yake cewa wato wa shayatina mun hore masa shaidanu kullabanna'in suna masa kowane irin gini wa gawasin suna masa ko fitar masa wato lu'lu'i da wato nutso a ruwa su fitar masa duk abin da yake so wa akarina mun kuma hore masa waɗansu aljanun muqarrani na fil asfali wa'anda yake masu tsaurin kai sai muka kama su sai muka daure su da sarka su ma sai muka hore wa annabi Suleiman muka ce to ga suna ga wa'annan aljanun masu biyayya ne za su yi maka gini za su yi maka tono a ruwa wa'annan kuma masu tsaurin kai ga sunan a daure a cikin wato maruruwa sannan kuma ga iska za su dauke ka kaje duk inda kake so wajen ran gadi ko kuma wajen wato ayyukan ka na mulki Allah ya ce ha za a ta'una هذا أداؤنا فمن وامسك بغير حساب نعم.
فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب Allah ya ce ha za a tsa'una wannan abin da muka baka annabi Suleiman kyautar mu ne kyautar mu ne famnun au amsik kai ma ka yi kyauta da shi au amsik ko ka rike in kai rowa ma baka yi laifi ba in ka raba ma baka yi laifi ba Allah ya ce mun baka mun maka baiwa wato kai ma kai baiwa wa mutane famnun kai baiwa wa mutane ka dauka kai alheri da duk abin da ka ga dama ka dauka ka bayar mun baka au amsik ko ka rike abunka wato a hannunka bigaire hisabin babu wani mai binciken ka ai la hisaba alayka fi zalika babu wani bincike a kanka wa inna lahu indana la zulfa annabi suleiman a wajen mu inji ubangiji yace la zulfa wato mutum ne wanda yake marabauci ya rabauta wa husna ma'abin mutum ne wanda yake kuma da kyakkyawar makoma na'am وذكر عبدنا أيوب نعم.
إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب na'am اركل برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ubangiji yake cewa wato wazkur abdana ayyuba tuna kissar bawan mu annabi ayyuba alayhi salam izna da rabbahu yayin da ya roki ubangijinsa yayi addu'a yace anni masani shaytanu binuzbin ya ubangiji shaydan fa ya shafe ni da cuta masani shaytanu binuzbin ma'ana bidurrin ya shafe ni da cuta wa azabin garanadi da nake ji domin Allah ya sallada shaydan a kansa wato har ya yi masa abubuwa da yawa ya ga ko zai ji daga imanin annabi annabi ayuba amma bai girgizu ba a ƙarshe sai shaidan ya ce ai Allah dan baka bani iko akan lafiyar jikinsa bane Allah ya ce in dai annabi ayuba ne je ka ka ka- ka- ka jaraba ya je jefa masa cuta cuta ta kama jikin annabi ayuba ƙarshe dai saboda warin jiki sai da ya fita ba cikin mutanensa ya fito waje saboda ciwo ya yi ciwo matarsa ce kurin take iya zuwa ta je ta ziyarce shi to har sai da ciwon ya kama harcensa to nan ne ya ga zai hana shi ambaton Allah nan ne kuma sai ya kuka amma da kan shedan ya je ya halaka masa yayansa ya zo ya ce masa annabi ayyuba yayanka sun mutu ya ce "Ai, Allah ne ya bani kuma shi ya karba ya je ya rurusa masa gini akan dukiyoyinsa ya zo duk ya ji ko zai karya ko zai damu amma komi sai ya mai da labarsa zuwa ga Allah to shine shedan yake cewa Allah ai dan baka ba dan baka taba lafiyarsa bane yace to na baka yi kan lafiyar tasa to shine je ya shafe shi da ciwo to ciwon nan nan ma bai kare ba har sai da ciwon ya kama harcansa ya ga ba zai iya zikirin Allah ba shine kuma ya kira Allah Allah ya ce izna da rabbahu to na yayin da ya kira ubangijin sai ce anni masaniyar dubu ubangiji cuta fa ta shafe ni anni anni masaniyar shaidanu binusbin anan ko yawwa shaidan ya shame ni binusbin da ciwo wa azabin da kuma wato radadi saboda mi saboda yanzu da kyan nake ambaton ka ya Allah saboda haka Allah ka yaye ni Allah sai ya ce masa urkud bi rijlika ka buga kafarka wato fata ko fadaraba sai ya buga kafarsa a ƙasa wato fanabi at ainu ma'in sai wani ruwa ya tsullo fakira sai aka ce masa haza muktasalun wannan ruwan wanka za ka yi da shi barudin mai sanyi ne wa sharabin kuma za ka iya sha da ya wanka duk kurajen da suke jikinsa da suka fashe suke ruwa sai suka warke take ciwon da yake damunsa a cikin jikinsa kuma da ya sha shikenan shi ma wato sai ya warke saboda haka sai Allah ya warkar da shi ma'ana tashrib minhu faktasil ka sha daga wannan ruwa kuma kai wanka wato washe riba ya sha fadha haba anu kullu da'in kana bi batinihi wa zahiri dukkan ciwon da yake cikin jikinsa da na waje duk sai ya tafi da yardar Allah Allah ya ce wa hamna lahu ahlahu ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولي الألباب to dama can ya taba shi tunda duk dukiyoyinsa dan shi annabi ayuba da Allah ya shi mutum ne mai arziki an ce yana da yana da manya-manyan sito-sito da yake ajiye kudade na zinariya da azurfa yana da sito-sito na abinci alkama da abubuwa da yawa nau'in abinci yana da garken shanu garken tumaki garken dabbobi duk shaidan ya hallaka su da niyyar wai ko annabi ayuba zai karya annabi ayuba bai kare ba daga karshe ƴaƴansa suna suna bacci ya je ruso musu gini akan ƴaƴan duk ƴaƴan suka mutu nan ma dai je gaya masa yana gurin bauta ya ce masa kana ta sallah gashi nan gini ya faɗo kan ya hankali sun mutu sai ya ce Allah ne ya bani kuma shi ya karba saboda haka Allah da ya tashi mayar masa bayan ya tsora masa jinya Allah ya warkar da shi Allah sai yake cewa wa habna lahu ahlahu duk iyalansa da suka mutu sai muka dawo masa da su ma'ana muka karfafa mahaifar matarsa sai ta haifa masa yaya har ma ninkin na dadin Allah ya ce wa habna lahu ahlahu muka bashi iyalansa wa mislahum ma'ahum da kuma wato wani ƙari misalin wannan aka dawo masa da dukiyarsa ita ma wato ta ninka dada ai wato ahayar lahu lahu wani ruwayan suka ce Allah ya laya masa wayancan din ne sannan kuma aka sake karfa masa wato gadon bayansa da kuma ma'aifar matarsa ya sake samun waɗansu yake cewa ahayar lahu lahu man mata min auladi Allah ya laya masa yayansa da suka mutu wa razaqahu mislan kuma ya ƙara azurta su da wasu yayan rahamatan minna wannan jin kai ne daga gare mu ji ubangiji wa zikira kuma wa'azi ne li'ulil albabi ga mutane masu hankali to abin da ya same ka ka rike Allah abin da ka samu Allah abin da ka rasa Allah duk wanda ya rike Allah baya asara domin in Allah ya karbi wannan zai iya dawo maka shi ta wani gefen ko ba tare da wato ka sani ba na'am wa kutubi yadika rigisan fadarib bihi wa la tahanas inna wajadnahum sabira ni'mal abd innahu awwab annabi ayuba lokacin da yake cikin wannan ciwon matarsa kullum tana tare da shi to ran nan da ta ga ciwo yayi ciwo ta fita wa ita take masa hidima lokacin da ya kamata a ka masa ruwan alwala ya alwala ba ta nan ita kuma ta tafi neman abinci ta tafi neman abinci don ta kawo musu to sai ta nisa sai rantsuwa sai ya yi wa matarsa bulala ɗari tun da ta tafi lokacin sallah ya yi ba ta kawo masa ruwan alwala ba to wannan rantsuwan da ya yi allah kuma sai ya kubutar da shi da kuma ita matar allah ya ce wato ka riki damki wa kuzbiya duka digifan ka riki damki danki wato na ciyawa wato ko na kan tsaure ko din da cewa ya bulala ɗari zai mata a wani riwayan aka ce ya ciro damin bulala ɗari ya ɗaura su ya ɗaga ya mata bugawa ɗaya yanzu wannan za ta ji bulala za ta ji zafi ba za ta ji zafi ba saboda ai wato wato danki ne ko bulala ce mai zafin ko kuma wato karan tsauran ne ya cira guda ɗari ya dai ɗaure su shine ya dake ta Allah ya ce wa kuzbiya dika digisan ka riƙe huzma shine wato wato danki danke na bulala min hashishin na ciyawa kamar kamar karan tsaure ko kuma wato tsintsiya wato fadarib bihi ka doki matar taka da shi wala ta hanas kada ka yi hinsu kada ka yi karya rantsuwarka kada ka fara ta same ka sannan kuma an kace zaka matar ka bulala guda ɗaya ɗaya haɗari to ta iya mutuwa kuma ya cike tsaye a cikin wato lamarinsa kowa ya guje shi lokacin da ya kama wannan ciwon yana warin sai matarsa kullum ita ke zuwa tana wanke masa ruwa a jikinsa ta gyara shi ta komi da bi kayan ta fita da shi ta wanke lokacin sallah ta kama masa ruwa ya alwala ya sallah in ya bata jikin ta gyara masa to shine Allah madaukakin sarki shi ma yaga aikin da ta yi wato sai shi ma wato sai Allah ya fadda ita a cikin kangin wannan alƙawari da mijinta yana zai mata bulala ɗari Allah ce to ka riki dankin bulala fadarin bihi kai duka da shi wala ta hanas wato kar ka yi kar ka yi kari a rantsuwarka wanda za ta dama ka fara malam ya ce fa akal miya ta udin minal idikiri sai ya riki itace na tsaure guda ɗari ko kuma wani kyaure fadar ba habiya da ke ta da hidar batan waye da bugu ɗaya Allah ce ina wajen sabiran lalle mun samu annabi ayuba sabiran mutum ne mai haƙuri ni'imal abdu madalla da bawa annabi ayuba Allah ya masa godiya ya ce kai madalla da bawa annabi ayuba mutum mai haƙuri innahu awwabun mutum ne mai komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki na'am wa zakur ibadana ibrahima na'am wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absir na'am inna akalatnahum bi thalithatin خير الدير ubangiji ya ce wazkur ibadana ibrahim wa ishaq tuna bayin ibrahim wa ishaqa da ɗansa wa yaqub da jikansa dama haka ma Allah ya masa alƙawari Allah ya masa alƙawari za- za mu baka ɗa wato ibrahim bayan ibrahim da ishaqa yawwa bayan ishaqa za mu baka ɗa ishaq bayan ishaqa da yaqub za a baka ɗa har za a baka jika kai kuma ɗa ka roka to saboda haka a sai anan ubangiji yake ya ce annabi salam wazkur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaquba tuna bayinmu wato ibrahim da ɗansa ishaq da jikansa yaqub ulil aidi wato mutane ne annabawa ne masu ƙarfi ashabul quwwa fil ibada suna da ƙarfi a wajen bautar Allah wal absari kuma mutane ne masu basira cikin wato addini wato a wata kira'a wato abdana ibrahim wato ko ko wazkur ibrahim mene yake cewa na wazkur ibadana wazkur abdana ne a wata kira'a yawa saboda haka yace wazkur abdana ibrahima sai yace wa ishaqa wa yaquba yawa Allah yake cewa inna akhlasnahu mun tsarkake su bi kalisatin wato zikirar dari da mafi kyakkyawan ambato shine wato a lahira ai wa annabi ibrahim za ka ga yana daga cikin kyakkyawan ambatan da allah ya masa duk wata, wata al'umma wadda ta addini to tana jingina kanta ga annabi ibrahim masu bautar gunki masu bautar aljanu masu bautar rana masu bautar wata masu bautar mutane kamar masu bautar aljanu da masu bautar ozeru da masu bautar annabi isa yawa da dukkan ma'abutan duniya ma'abutan addini a duniya kowanne suna jingina kansu da annabi ibrahim wannan shi allah ba shi wannan kyakkyawan ambaton allah ce ina akalasnahum bi khalisati mun tsarkake su wato da tatacciyar ibada zikirar dari shine wato ambato na lahira ai zakaraha wal amal laha wato mutane ne waɗanda suke aiki saboda lahira Allah ya ce wa innahum indana la minal muslimin وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخير na'am Allah ya ce wa indahum wa innahum indana su annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub a wurin mu laminal mustafain al aqyari suna daga cikin zababbun zababbu al mustafain wato ka zaɓa a cikin al'umma ka tace ka zaɓi mutum biyu a cikin biyun ma kuma ka zaɓe ka zaɓi guda ɗaya saboda haka shine wai al mustafain al aqyari zababbun zababbe wato shine wato jam'u khayrin wato Allah ya zaɓa annabi Ibrahim alayhi salam a cikin dukkan halitta saboda haka dukkan halitta tana idda in jingina dangantaka ta da annabi Ibrahim alayhi salam amma annabi Muhammad kuma to yana sama da shi a falala amma kuma ɗansa ne Allah ya ce wasu Isma'il وذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل نعم.
وكل من الأخير na'am هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب jannatan جنات عدن مفتحة لهم الأبواب na'am متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب عندهم قاصرات الطرف وعندهم قاصرات الطرف أتراب إن هذا- هذا ما توعدون ليوم الحساب نعم.
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد na'am ubangiji yace a yake wa innal muttaqina nan ne zamu tashi na'am wazkur isma'ila wal yasa'a Allah ya ce ka tuna kisan annabi isma'il wal yasa'a da annabi al yasa'u wato suka ce annabi ne a wa zal kifli da zal kifl shi ma annabi ne wato amma malamai suna saɓani wato shi akan annabtar zulkifil din nan wani suka ce wai ana ce masa an suka ce wali ne amma ya ba ma mafaka a annabawa ɗari wanda yan bani isra'ila suka yi niyyar kashe su yawa ya ba su mafaka saboda yan bani isra'ila sun kashe annabawan allah da yawa to shi annabi in ya zo gunsa yakan ɓoye shi to shi yasa ake kiransa zulkifil shi suka ce ba annabi ba ne shi yasa ma da ce yaktuli fa fi nubuwati an yi sabani wato a annabcinsa wasu suka ce kafala bi ata nabiyin farru ilaihi min alqatali annabawa ɗari da suka yi gudun kisa suka zo gurinsa duk ya ɓoye su Allah ya ce wa kullum wato dukkansu da Ismail da Aliyasau da kuma Zulkifil din Allah ya ce da husna ma'abin dukkan suna da kyakkyawar makoma wato ita ce lahira jannati adini Allah ya musu tanadi aljanna ta gurin zama mufattahatul lahumul abwab wanda za su je su samu kofofinta a buɗe wato ba sai sun yi jira ba da sun je shiga za su yi su jira abu da kofar ma kamar wani bata lokaci ne Allah ya musu albishir saboda tsabar garanti da Allah ya basu Allah ya ce to kofin aljannan ma suna jiran ku abu da suke shine mufattahatul lahum wato Allah ya bude al'abwab kofofi gaba daya su mutaki'ina fiya in sun shiga za su girin za su kishin gide wato a cikin gidan aljanna din akan gadaje ya da'una fiya bi fakihatin kasira za su rika cewa a ka musu mangoro a ka musu lemo ka musu ayaba a ka musu tufa a ka musu kaza ya da una bi kulli fakihatin za su cewa a ka musu kayan marmari kowane abu za su a kawo kasira mai yawa wa sharabin da kuma wato abin sha Allah ya ce wa innahum kasiratu tarfi kuma gashi suna da mata a gidan aljanna masu takaitattun gani wato habisatul ayuni waɗanda aka kiyaye musu idanunsu ala azwajin akan mazajen su ne kasiratu tarfi idanunsu baya kallon wani namiji wanda ba namijinsu ba a turabun kuma tsare ku ne ma'ana asnanihin na wahidatun dukkansu shekarunsu ɗaya ne duk yan shekara talatin da uku ne domin a aljanna babu tsufa babu yarinta duk shekarun mutane a gidan aljanna shekaru ne wato na mutanen da za su gogayya da jin daɗin gidan aljanna ɗin ba shekaru ne wanda za a ba mutum ya shi sa Allah yake cewa a turabun dukkan yan matan aljanna ɗin wato tsare ku ne Allah ya ce haza wannan ni'ima da muka ambata muku wanda muka tanada manyan bayan Allah a gidan aljanna ma tu aduna liyawmil hisabi shine abin da ubangiji wato ya tanada cikin abin da ya alkawari a gaibinsa zai ba mutanen da suka yi masa biyayya a ranar wato sakamako shine ma tu aduna ai bil gaibati alkawarin da aka yi mutane suka yadda ba taba gani ba wato Allah ya haka ne liyawmil hisabi wato a ranar sakamako shine wato ranar lahira mutane sun yarda da gaibu tun da suka yarda da gaibu Allah kuma sai ya musu tanadi wanda yake kuma zai faranta musu rai inna haza la rizquna Allah zai ce musu to wannan arzim arzikin mu ne inna haza la rizquna wannan arzikin mu ne da muka tanada muku a gidan aljanna malahu min nafadin kuma ku ji arziki ne wanda ba zai kare ba babu karewa a cikinsa duk ni'imar gidan aljanna ba ta karewa dan matashin hankalin arzikin duniya kenan in Allah baka shi kana ta tattarewa dan gudun kar ya kare dan gudun kar ya kare to arzikin gidan aljanna bai karewa shi yasa Allah ya ce inna hadha la rizquna tabbas wannan arzikin mu ne muka tanada muku malahu min nafadin babu yankewa ko karewa a cikin sa wato mala yake cewa wato ai da'iman wato arzikin yana dawwame har abadan abadi yadda dan aljannan ba zai fita ba zai rayu a aljanna a dawwame haka arzikin gidan aljanna ma yake cikin aljanna shi ma wato a dawwame Allah ya ce haza wannan dai ni'ima da muka ambata muku ga wayanda suka mutu da imani Allah sai ya ce to kuma akwai kishiyarta wa inna littagina da sharra ma'abi lalle kafirai wayanda suka yi dagawa suka yi girman kai suka kafircewa Allah su kan suna da la sharra ma'abi mafi sharrin makoma ita ce jahannama ya salauna
لا مرحبا بهم إنهم سالوا النيل نعم وبنجي يكي تيوا وإن للطاغين da sharra ma'abin lalle kafirai wanda suka yi girman kai suka yi dagawa su kan suna da la sharra ma'abin wato mafi sharrin makoma haka alkur'ani yake in ya kawo dadin aljanna ya kawo dadin aljanna kowa yana sare to in kuma ya kawo batun azaba kuma kowa sai hankalinsa kuma ya tashi kuma abin da ya kamata kenan mutum ya rayu yana jin tsoro kuma yana kauna ya zama yana kaunar rahamar ubangiji yana kuma jin tsoro kar ko aikin da yake din ma ba a karba ba ballantana a baya sakamako wanda Allah ya ambata don karban aikin Allah gabawa ba dole bane yawa ba dole bane yawa amma dai Allah ya ce in kai aikin zai karba in dai kai shi da ikhlasi da imani zai karba amma karban mu ba dole bane kuma babu wanda ya san an karba ko ba karba ba sai dai kyakkyawan zato sai dai kauna a wajen Allah to Allah yake cewa wa innal tagina shara ma'abid lallai masu girman kai suna da mafi sharrin makoma ita ce jahannama ya salaunaha wutar jahannama wanda za su shiga fa bisal mihad tur da wannan shimfida wato shimfidar wutar jahannama haza wannan azabar wato wanda ubangiji yake mana bayani Allah zai ce wa kafirai fal yazuquhu su ɗanɗane shi hamimun wa gasaqun ga ruwan zafi wanda yake ma'un harun muhraqun ruwa tafashashe mai konawa wa gasaqun ga gasaq gasaq din nan suka ce iwa ne da yake fitowa wato a jikin farjin mazanata a gidan wuta wannan iwar da take kwalala ita ce gasaku wasu kuma suka ce a jini ne wanda wato ya kume irin sabon ciwo idan jinin bai zuba ba in ya kume zai fito yana da su- da da iwa da jini a haɗe to wannan shine gasaku Allah ya ce wannan abin sha ne wato na yan da yan wuta Allah ya ce falazuku za su dandani wannan azaba hamimun ga ruwan zafi wa gasakun ga kuma gasak wa akaru min shakalihi sannan har yanzu akwai wata azaba wadda take kama da ruwan zafi daga sakudin wato azwajin dangi dangi na azaba wanda Allah ya tanada a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu ubangiji ya tanadi wannan azabar wato domin a rika nawa a wa yan wuta wato nau'i nau'in azaba in an musu wannan a canza su a koma wannan in an musu wannan a koma su a koma wannan shine ai azabuhum min anwa'il muktalifa azabarsu nau'i nau'i ne wato za a ce musu lokacin da suka gidan wuta da su da mutanensu za a ce haza faujin muqtahimun wannan jama'a ce wanda suke wato aka dura su a gidan wuta ma'afun tare da ku in an kawo jama'a sai a gaya ma wanda suke to ga wata jama'a ma an karo muku ko kuma ku da aka kawo din sai a ce to ga wata jama'a ma wanda take cikin gidan wutan dukkan ku wato an hada ku to su na gidan wutan sai su ce la marhaban bihim ba maraba da su ba saboda ai ba abin farin ciki bane a ce ga mutane ana musu azaba kuma ku je ku hada wayan can kaga babu wani abu na maraba sai su ce la marhaban bihim ai wato babu maraba tare da su ma'ana lafi'ata alaihim ba abin farin ciki bane ba abin yalwa bane innahum salun nari Allah ce dukkan su za su shiga cikin gidan wuta kalu sai su ce قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم na'am أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار kalu قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم.
فاتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك- إن ذلك لحق تكاثم أهل الليل Allah ya kiyaye mu ubangiji ya ce ƙalu wato za su ce wato bal antum la marhaban bikum kuma ba maraba da ku ba babu wani abun farin ciki dangane da zuwan ku su sun ce ba maraba ba wayannan ma su ce ba maraba ba za su ce wato antum qaddamtumuhu lana ai ku kuka koya mana kafircin a gidan duniya ku kuka ce mu zo mu kafirci mu bijire wa wannan annabin mu bijire ma wato alqur'ani ku kuka dora mu akan wannan hanyar fa bi'sal qarari wato tir da wannan makoma wadda mu da ku muka tsinci kanmu a ciki kalu za su ce rabbana ubangijinmu man qaddama lana haza duk wanda ya yi dalilin kafircewa mu fazirhu azaban dhi'fan finnari Allah ka ninka masa azaba a wuta za su yi addu'a su ce Allah waɗanda suka sa muka kafircin nan Allah ka ninka musu azaba a gidan wuta wato ka ninka musu azaba wato saboda mi saboda su suka yi dalilin kafirce wasu wa qalu su kuma waɗancan din wato su ma za su ce ƙarya ne dama kuma dama mutanen banza ne dama ai kafire ne ai lokacin da aka zo a kirayen mu zo mu imani ai mu da ku din duk mun gane gaskiya muka kibi saboda haka kun mana biyayya ne dama a zuciyarku kuma ba mutanen kirki ba ne to za su yi ta wannan jayayyar ubangiji yake cewa wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'uduhum min al-ashrar mushrikai mushrikan makka idan sun shiga gidan wuta za su ce ma nara rijalan mu ba mu ga waɗansu mazaje wanda da muke kallon su a makka kunna na'uduhum min al-ashrari ai da muna kirga su a cikin ashararan mutane wai suna magana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai me yasa da suka shiga cikin gidan wutan ba su gansu ba Allah yake cewa attakaznahum sukuriyan wato shin izgilanci muka rike su da su ne ma'ana wato kuna nastakaru bihim fi duniya a duniya izgili muke musu am zagar anhumul absaru ko kuma menene yasa yau bamu gansu ba aka ce wa'annan ana nufin talakawan sahabban manzon Allah kamar Ammar bin Yasir kamar Bilal kamar Suhaib kamar Salman al-Farisi wa'annan talakawa ne su ne wa'anda manyan makka za su ce wa manzon Allah sallallahu alaihi in yana so su yi imani sai ya daina zama da wayannan suna wari suna kaza suna kaza ka daina zama da su to wayannan a gidan wuta su suna tsammani wayannan mutanen wato ba su da makoma mai kyau to sai sun shiga gidan wuta sai suna cewa ai su ba su ga wayannan mutanen da suke musu izgiranci a gidan duniya ba Allah yake cewa inna zalika la haqqut takasum ahalin nari wannan shine asalin jayayyar gaskiyar jayayyar da 'yan wuta za ka ji wato suna yi a cikin gidan wuta Allah ya ce ƙul ka gaya musu ya Muhammadu inna ma ana munzir wa ma min ilahi illallahu alwahidul qahhar Allah ya ce ƙul ka gaya musu inna ma ana munzirun ni mai tsoratarwa ne ga barin shiga gidan wuta in kuka yi imani amma ni hukunta ku ba a hannuna yake ba inna ma ana munzirun aiki na gargadi ne wa ma min ilahin illallahu alwahidul qahar menene gargadin ku sani babu wani ubangiji illallahu alwahid sai Allah makadaici alqahar wanda yake wato mai rinjaye ga halittarsa rabbus samawati wal ardi samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar shine ubangijin da rabbus samawati wal ardi ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma shine ubangijin abin da yake tsakanin sama da ƙasa na daga duwar watsi da bishiyoyi da mutane da dutsuna da ruwa da kowa da kowa al-azizu shine mai marinjayi mabuwayi al-galib mai rinjaye akan lamarinsa al-gaffaru mai yawan karban tuba ga masoyansa na'am kul huwa naba'un azim na'am antum anhu mu'ridun na'am je kama ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون نعم.
إن يوحي إلي إلا أنما أنا نذير مبين na ubangiji yake cewa wato qul huwa naba'un azim lalle shi wannan alqur'anin nan ka gaya musu naba'un azim labari ne wanda yake mai girman gaske ko kuma tashin alkiyaman nan huwa naba'un azim labari ne mai girman gaske amma antum anhu mu'riduna ko duk kau da kai kuke ba ba kwa ba kwa daukan izina ba kwa daukan wa'azi ba kwa lura da shi labarin alkiyaman nan tun daga farko har ƙarshen alkur'ani ana gaya muku ana gaya muku amma mutane ba sa ɗau- ɗau- daga kai a kayansa mutane ba sa tunani alkiyaman nan za ta iya samun mutum a kowane lokaci domin lokacin ta shine lokacin fitare da zarar mala'ika ya zo zare maka ranka shikenan alkiyamar ka ta tsaya to mutane suna kau da kai game da alkur'ani nan ko kuma suna kau da kai game da wato tunanin alkiyama ai wato qul huwa nabaun azimun alqur'anin labari ne mai girma antum anhum uridun ku kuke tuka da kai ai alqur'an lazi anba'tukum bihi alqur'an da nake baku labari waji'tukum bihi nazo muku da shi bima la ya'lamu illa biwahi ta, ta inda ba a samun sanin sa sai ta hanyar wahayi wato lallai kuna kau da kai a gare shi amma kuma kuna kai da kai- kau da kai a lamari mai girma wato shine fadin Allah ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la ko na yi tsallake ne wato ko ma kana li min ilmin ba ni da wani ilimi bil mala'il a'la da mala'ikun da suke sama izin tasimuna yayin da suke jayayya a wajen halittar dan adam ai manzon Allah bai san lokacin ba lokacin tun kafin Allah ya halicci dan adam yake gaya wa mala'iku inni khaliqun basharun min tinin zan halicci mutum da laka su kuma suka ce masa za ka halicci mutum da yake waƙiyan ya zo Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya niyya zai halicci annabi Adam alaihi salam sai yake gaya wa mala'iku zai halicci kalifansa a bayan ƙasa sai suka ce masa a taji alfiha mai yusudu fiha yanzu za ka sa a cikin ƙasar nan wanda ya zo su yi barna wa yasuku dima'a su zo suna zubar da jina ne wa na nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak ga mu ai mun isa ya ubangiji mu muna tsarkake maka bauta muna maka tasbihi muna kaza muna kaza ai mu mun isa Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamuna ba ku san abin da na sani ba wajen niyyata na halicci dan adam na halittar dan adam wato a bangasa to wannan jayayya da aka yi tsakanin Allah da mala'iku an ce mala'iku suna da wani tsofan ilimi ne na cewa Allah ya taba halittar waɗansu mutane suka yi ta saba masa suna zubar da jini sai Allah ya halaka su gaba daya su ake ce musu abul jinni Allah ya taba halittar su ya zuba su a duniya sai suka yi ta sabo banda zubar da jini ba babu abin da suka yi sai Allah ya shafe su saboda haka to da yace zai halicci annabi Adam ko kuma dan Adam sai mala'iku sai suka tuno wa'ancan miyagun mutane da Allah ya shafe su sai suka ce zaka zo ka sake halittar mutane su zo suna kaza suna kaza suna kaza suna kaza shi ne Allah ya ce mutu na san abin da ba ku sani ba shi yasa ma da aka halicci annabi Adam aka ce ya tambayi mala'iku ya yi musu tambayoyi suka kasa bashi amsa su kuma aka ce su tambaye shi shi kuma suka tambaye shi ya ba su amsa saboda haka Allah ta'ala yake cewa wala karramna bani adama mun karrama dan adam to ubangiji ya dawo da wannan kisar ne ana cewa manzon Allah yana gaya wa mutanansa cewa in ba ta hanyar wahayi ba yaya zai ya samu alkur'ani wanda a cikin alkur'anin har sai da aka bashi labarin farkon duniya tattaunawa da aka yi tsakanin ubangiji da mala'iku akan halittar dan adam tun ma ba halitta dan adam din ba to kaga in ba ta hanyar wahayi ba wannan ba zai samu ba shi yasa yake cewa ma kana li min ilmin ba ni da wani ilimi bil mala'il a'la game da mala'iku iz yaktasimuna yayin da suke wato husuma fi sha'an adam a galamarin annabi adam da Allah yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan aiko khalifa ta a ban kasa Allah ya ce in yuha ilayya ni dai ba komi ake min wahayi ba illa annama ana nazirun mubin ni in yuha ilayya wato ba ba wato ba komai aka yi min wahayi ba illa annama ana nazirun mubin sai dai wato kasantuwa ta ni mai gargadi ne wato mabayyanin kuma gargadi ma'ana ni na je ne mutane gargadi shine kurin aiki na da aiki yawa amma azabtar da mutane wato ko kuma saka mutane aljanna wannan ba aiki na bane aikin ubangiji shirye da mutane aikin Allah ne wato ba aiki na ba sai ne Allah yake cewa wato isqala rabbuka ko isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaytu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qalu lahu sajidin fasajada al malaikatu
Ubangiji yake cewa wato sai Allah ya kawo mana wannan kisar na abin da ya wakana wato a lokacin halittar dan adam din da kuma wato tsakaninsa da mala'iku da ma iblis Allah ya ce qala rabbuka tuna yayin da ubangijinka yake gaya ma lil mala'ikata ga mala'iku inni khaliqun basharan min tin zan halicci mutum wato bashar mai gangan jiki min tinin da kalaka shine adam Allah ya ce bai za sawaitu in na gama halittarsa ma'ana a tumamtu na kammala halittarsa na daidaita shi zama mutum basharan sauyan mutum wato madaidaici wa nafaktu fihi mai ruhi na busa masa raina ma'ana fasara hayyan ya zama wato mai rai Allah ya jingina rai ran annabi adam da shi ya ce raina saboda girmama dan adam din ne yawwa saboda girmama dan adam ne yace to in na busa masa raina faqa'ulahu sajidina wato ku faɗi ku yi masa sujjada ma'ana sujjada ba ta bauta ba sujjada ta gaisuwa ma'ana sujudu tahiyatin bil ihna ku sunkuya ku gaishe shi wannan Allah da ake masa sujjada shi yace a sunkuya aje a gaida annabi Adam alayhi salam fa sajjada malaikatu kulluhum ajma'una dukkan malaiku suka je suka duka suka gaida annabi Adam alayhi salam illa iblis an banda shaidan mun gane ko wai malamai suka ce wai wannan jumla din fasarar mala'ikatu kulluhum ajma'una wai ya nuna cewa iblis ba mala'ika ba ne yawwa dan an ce mala'ika gaba ɗayansu sun je sun gaida annabi adam sai Allah ce illa iblisa shi kuma dan yana cikin su ne amma ba aljani bane ai ba mala'ika bane aljani ne Allah ce illa iblis sai shi iblis aka ce shine abul jinni kana bainal mala'ika yana sama a cikin wato mala'iku istakbara shi kam sai girman kai wa kana minal kafirin sai ya zama ya kasance daga cikin kafirai a cikin wato ilimin Allah kafiri ne a cikin ilimin Allah to shine sai Allah ya ce masa kala ya iblisu kala ya iblisu ma manaka قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نير وخلقته من دين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ubangiji yake cewa wato da Allah ya ce su je su- su gaida annabi Adam Allah sai ce illa iblisa sai sh- iblis shine uban aljanu shine shedan istakbara shi kan ya girman kai ya kiye je wannan gaisuwar wa kana min kafirin kuma ya zama yana daga cikin kafirai kala sai Allah ya tambaye shi yace masa ya iblisu ya kai iblis wato ma mana aka an tasjuda liman kalaktu biyadai me ya hana ka ka je ka gaida wanda na halice shi da hannuna na je da hannun kudura me ya hana ka ka je ka gaishe shi me yasa wai ai tawallaitu kilqahu mutumin da na jibinci halittarsa aka ce wa hadha tashrifu li adam Allah ya ce ya halicci annabi adam da hannunsa ai ba irin siffare da dan adam zai dauki yunku ya gina tukunya aka gina annabi adam ba yawa duk kalmar ta kunfe kunu ne amma dan Allah ya girmama dan adam ya girmama annabi adam alayhi salam shi yasa yake cewa ya halicce shi da hannunsa kuma ya busa masa rai daga ransa dan a girmama dan adam ne annabi adam ne saboda haka malai yake cewa fa inda kullu makhluqin tawalla lahu khalqahu dukkan wani abin halitta Allah ne ya jibinci halittarsa amma nan din dan a nuna matsayin annabi adamu Allah ya ce ya iblisu ya kai iblis ma malaka an tasjuda mi ya hana ka kai gaisuwa lima kalaktu biya dayya da abin da na halitta da hannuna astakbarta girman kai kake girman kai ne ya hana ka yanzu wajen kin gaishe shi am kunta min al'alina ko ji kake kai madaukaki ne ko ji kake kai wani babba ne almutakabbir mai girman kai saboda haka kana da wani matsayi fatakabbarta an sujudi sai kai girman kai ga barin gaida annabi adam likaunika min waidan kai ka kana cikin mala'iku to azu mala'ikun sun je sun gaishe shi su sun je sun gaishe shi kala sai anna iblis sai yake cewa Allah ana khairun minhu ai ni na fi shi yaya kuma ni na fi shi zaka ce in je in gaishe shi shi ya kamata ya zo ya gaishe ni kaga wannan asalin girman kan shi dan kenan malamai suka ce wannan kiyayya da shaidan ya nuna wa babanmu annabi adam shine Allah yake ta tuna mana alkur'ani mu rike shi abokin gaba mu rike shi abokin gaba in da na gari ne mutumin da ya nuna kiyayya da gaba wa mahaifinka babu yadda zaka ka nuna masa soyayya babu yadda zaka nuna masa ko mahaifinka nan kafiri ne in dai kiyayyar ba ta addini bane ta duniya ce ya nuna masa to bai kamata ka riƙe wani mutumin a matsayin wato masoyi ba to sai yake gaya wa ubangiji ana kai min ai ni na fi shi saboda me kalakta ni min nabi Allah ni din ka halice ni da wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma da laka ka halice shi shine kurin bambancin wai shi an yi shi da wuta shi kuma annabi adam an yi shi da laka kala sai Allah ya ce to naji fakaruj minha fita a aljanna ko ka fita a cikin sama dan mai saban Allah bai ya zama a ciki yawwa mai girman kai baya zama ka fita daga aljanna wasu suka ce ka fita daga cikin sammai fa innaka rajimun Allah ya jefe ka ka fita a matsayin matsarudun korarre korarre wa inna alayka la'anati Allah ya ce ka je tsinuwa ta ta tabbata a kanka ila yawmiddin haran tashin alkiyama qala rabbi sai ce ya ubangiji fa anzirni ila yawmi yub'athuna قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون نعم.
قال فإنك من المنذرين نعم.
إلى يوم الوقت المعلوم نعم. leka قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين مم.
إلا عبادك منهم المخلصين قال.
قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ubangiji ya ce wato sai shaidan ya roƙi alfurma a wajen ubangiji bayan allah ya ce masa tsinuwa ta ta tabbata a gare ka daga nan har tashin alkiyama sai ya ce rabbi sai ya kira ubangiji da sunan da ake roƙonsa ya amsa ya ce ya rabbi ya ubangiji fa'anzirni ila yau mai suna to allah ka saurara mun mana ne nisan kwana daga nan ba zan mutu ba har tashin alkiyama ai da ba amsa masa wannan addu'ar ba ma ko da ba amsa masa ba amma saboda abin da Allah kuma ya kaddara yadda duniya za ta gudana inda ba amsa masa ba wutar da aka halitta kuma da ba sama mata membobi ba cikin ta Allah ya halittu ta halicci aljanna kowanne kuma ya halitta mata mazauna cikin ta to shi yasa da shaidan anan da ya roko sai aka amsa masa roƙonsa to amma da ba a amsa masa ba da ba wanda zai bata ba wanda zai bata amma cikin ku Allah tun da ya tanadi gida da zai saka batattu sai ya amsa masa addu'arsa ya ce ya ubangiji fa anzirni ila yawmi ba'thun Allah ka saurara min har ya zuwa ranar da za a tashi alkiyama a tashi mutane kala sai Allah ya ce masa fa innaka minal munzarina je ka kana daga cikin wanda za a saurara musu amma ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga lokaci sananne shine lokacin busar kafo na farko shi ya roka a jinkirta masa har sai an tare mutane a kabari Allah ya ce to za mu saurara maka amma ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga lokaci sananne shine busar kafo na farko a lokacin zaka mutu to da ya samu wannan damar shikenan kuma sai baza kolin sai ya san tunda Allah bai ya canza magana sai yake cewa fa qala fa bi izzatika Allah na rantse da buwayarka la ugu yanahum ajma'ina du mutane sai na batar da su du sai na batar da su sai da ya rantsuwa yace fa bi izzatika Allah na rantse da buwayarka la ugu yanahum ajma'ina zan batar da su gaba daya Allah sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina wasu ka ce shedan din ne ya fada don ya ce ibadaka ya zo da da kafir mutakallim ya ce illa ibadaka sai dai bayanka minhumul mukhlasina masu tsarkake ibada zuwa gare ka sai bayanka muminai kara sai Allah ya ce falhaqa wal haqa aqulu ko falhaqa wal haqu aqulu kun gane ko kira'a guda biyu ne na farko dai yakan dauki nasaba na karshe ya dauki nasaba ko na farko ya dauki damma na karshen ya sake daukar nasaba wato falhaku gaskiya wato walhaka gaskiya a kulu nake faɗa ji ubangiji tun da kai rantsuwa kace za ka ɓatar da mutane gaba ɗaya in banda bayina na gari to Allah ya ce na rantse ma'ana a haƙul haƙu a ƙulu shine falhaƙu walhaƙa a ƙulu wato gaskiya gaskiya nake faɗa la'amla ana jahannama min kawman tabi'aka min hum ajma'ina Allah ce wallahi ni kuma sai na cika wutar jahannama da kai da duk wanda ya bi ka gaba daya tunda shi zai batar to Allah kuma ya tana sakamako saboda haka shi ya faɗi nasa Allah ma shi kuma ya faɗi sakamakon da ya tana da nasa Allah yake cewa wato la'amla ana jahannama minka zan cika wutar jahannama daga zuriyarka wa min man tabi'aka da wanda suka bi ka minhum daga cikin mutane ajma'i da gaba daya to wannan shine waƙen da yawa wato auku tsakanin shaidan da kuma wato ubangiji a dalilin girman kai wanda shi ya sababa masa tsinuwa ta bishi sannan kuma dalilin tsinuwarsa shi kuma wato yake batar da da mutane hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa iblis ya kasance yana alfahari da halittarsa wato sai Allah ya dirkita masa halittar tasa da kyakkyawan mutum ne kyakkyawan aljani ne to yana alfahari da halittar sai Allah sai ya bata halittar tasa ya jirkita masa ita wato ya baki wato da ya kasance fari ya muni bayan da kyakkyawa ne ya yi duhu bayan da mai haske ne an rawaito hadisi cewa shi iblis ya kasance da shi ne allah ya bashi shi ne shugaba a rundunar mala'iku an ba shi jagorancin runduna dubu goma sha biyu na mala'iku shi ne shugaba an ce yana da fuka-fiki guda biyu ɗaya na zuma razi kore ɗaya kuma na zuma razi wanda yake wato fari yayin da aka jefe shi a sama sai Allah ya jirkita masa surar tasa Allah malaukakin sarki sai ya sanya shi waddiyar wani mai murɗaɗɗiyar halitta kamar ta alhanzir fuskar sa fuskar biri wato shi tsoho ne tukub mai ido ɗaya a goshinsa yana da gashin gemu kwaya bakwai a suka ce misalin gashin goshin doki idaninsa wato yana da tsawo an tsago shi a cikin goshin zaga idanun guda ɗaya na goshinsa kuma yana da tsawo yana da haƙora wanda suka fito suka yi sama kamar haƙoran alhanzir kansa wato ya yi kama da kan raƙumi amma ƙirjinsa a wato ya yi kama da tozansa ya kama da tozon raƙumi babban raƙumi labbansa kamar labban bijimi so gashi nan kamar ta sai dai babu kyau malamai sun yi ta kawo kamar sa saboda haka Allah sai ya bata masa halittarsa kuma sai ya sake shi to mafi abin da ya fi komi shari a gurin mutane da yana fili ai da an zauna lafiya za a yi ta guje guje da shi wa zai yadda ya zo kusansa ba mai yadda to amma yanzu babu abin da yake koransa sai sai zikirin Allah ambaton Allah shi yake koransa in dai zaka rike ambaton Allah to ba zai zauna kusa da kai ba don ambaton Allah bulala ne a gunsa in an fara ambaton Allah gudu yake yana tusa amma da zaran kayi shiru ka fara hidindin wani duniya to a lokacin ka zai zo zauna da kai shi ya samu abokin zama Allah ya raba mu da sharrinsa Allah ya ce kul ma sa'antukum alai kul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana min al-mutakallifin
In huwa.
in huwa illa dhikrun lil alamin Allah ya ce alamunna na ba'ahu ba'dahi na'am Allah ya ce kul ga ya musu ya rasulullah ma as'alukum alaihi min ajr ban tambaye ku lada akan isar da wannan sako na alqur'ani ba kuma ana minal mutakallifina ni kuma wato ba dora ni ni bana daga cikin mutakallifina da aka dora min dole sai na sa wato kun yi imani wato ni almutakawwilin alqur'ani mithl ka nafsi ni ba ni na ba ni na kirkiro alqur'ani na na kawo shi ba in huwa shi alqur'anin ba wani abu bane idan zikiru face wa'azi lil alamin ga mutanen da suke wato talakai su ne mutane da aljanu masu hankali wala ta'lamun na ba amma da sannu ya ku kafirai za ku san labarin alqur'ani nan gaskiya ne ba da hini bayan wani lokaci bayan wani lokaci lokacin tashin alkiyama lokacin da ilimin ba zai musu amfani ba a lokacin da mutum zai gane gaskiyar alkur'ani in dai bayan ya mutu ne to ilimin ba zai masa amfani ba wato shine ba da yini ma'ana lokacin ran tashin alkiyama wato wal ilmu bi ma'ana wato wato za ku gane za ku fahimci alkur'ani a lokacin da kuma wato fahimtan ba za ta amfana da su ba to nan ne karshen wannan sura ta sura sat kuma karatun namu ya zo daidai da lokaci insha Allah za mu za mu tsaya nan abinda mu karanta daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wassalamu alaikum